رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam yana magana akan ma'anar ba da take cikin wa ma sabruka illa billahi wannan ba'un din shin tana nufin ba'ul musahaba ce kawai ko ba'ul isti'ana ce kawai ko kuwa ba'ul musahaba ce da take nuna almayya ba'ul musahaba wal mayya wato tana nuna cewa bawa ba zai iya yin wani abu ba sai tare da taimakon Allah subhanahu wataala tare da karfafawar ubangiji subhanahu wataala to shine yake cewa walaysa al-muradu bi hadhihi al-ba mujarrad al-isti'ana ba wai kawai neman taimako ne ake nufi da wannan ba'un din ba fa inna hadha amrun mushtarakun bayna al-muti'i wal-asi wannan wani abu ne da mutumin kirki da man da ba na kirki ba da suke tarayya a cikin sa mutumin kirki zai yi abubuwan da suke na kirki ne da taimakon Allah haka nan mai sabon Allah shi ma ba zai iya yi ba sai da sahalewa ta ubangiji da taimakonsa fa inna ma la yakunu billahi la yakunu duk abin da ba zai kasance da taimakon Allah ba to ba zai ba zai kasance ba bal a ita wannan ba'un din ta billahi ba'ul musahabati wal ma'iyya ce ba'ul musahabati wal ma'iyya wato ba'ul musahaba ce kuma wal ma'iyya da almaiya sai a gyara waɗanda suke da irin ɗaba'ar mu ya yi full stop a gaban musahaba sannan ce walma'iyyatu har ma ya mata wasali kamar wawun ɗin sai mai da ita wawun sai inaf ce kamar jumla ce sabuwa tare da cewa adafi ne ibn al-qayyim yana so ya bayyana maka ita wannan ba'un ɗin ba kawai ba'ul isti'ana bace a ba'ul musahaba ce walma'iyya والمعيه التي صرح بمضمونها wacce Allah subhanahu wataala ya faɗi makunshinta ko abin da ta kunsa a cikin fadar Allah subhanahu wataala inna Allaha ma'a inna Allaha ma'as sabirin ce wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa kafir fi dhaqin mimma yamkurun wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaqin mimma yamkurun inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun haka na cikin suratul anfal Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri to wani alma'iyya din ita ce ba'un din take dauke da ma'anarta alma'iyyatul hasila nan ma sai a gyara maimakon alma'iyyatu badal ne na waccan alma'iyya da ya adafinta akan almusahaba badal ne shi alma'iyyatul hasila ita ce wannan ma'iyya din wacce take samuwa gabawa li'abdihi alladhi taqarraba ilayhi bin nawafil a cire wannan hiya din ba ita kawai badal ne al-ma'iyyah ba'ul musahabati wal ma'iyyah allati sarraha bi madmuniha fi qawlihi inna Allaha ma'al ladina inna Allaha ma'as sabirin al-ma'iyyah al-hasila idan badal ne na waccan ma'iyya amma ya kara wa hiya din ya zama abin nan amma dai duk ɗaya ne zai dauki ma'anar hakan مرنا نام المعية الحاصلة لعبده التي الذي تقرب إليه بالنوافل إتشي ونما إيا دم وترتكي ساموا غبا wanda ya kusanci Allah subhanahu wataala da nafilfili da wanda Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin al-hadith al-qudsi wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da sanadinsa daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yau da gobe yana neman kusanci na da aikata nafilfilu yana yawan aikata nafilfilu don ya samu kusancin Allah yana nafilfilu da daddare na salloli yana nafilfilun azumi da rana yana nafilfilu na sadaka da kuma wasu ayyukan alkhairi waɗanda ba su zama masa dole ba amma yana yi domin neman kusancin Allah wannan bayan ya sauke farilla bayan ya sauke farillin da yake kansa ba a san bawa ya zanto kawai mai nafila ne amma kuma yana wasa da farillarsa a farkon abin da Allah ya fi so shine ka sauke na farilin da yake kanka ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi babu wani abu da bawa na ya kusance ni wanda na fi so kamar yayi farillar da na dora masa to idan yayi wannan to kuma kofa ta bude masa ne ya ƙara kusantar Allah subhanahu wataala ya ƙara samun kusanci da shi da matsawa kusa da shi ta hanyar aikata nafilfilu shine wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfilu da nafilfilu har sai na so shi wannan soyayya ce ta musamman soyayya ce ta dangata wanda ya bayyana ta a cikin hadisin ta cewa ya zama nawa na zama nashi ba abinda zai roke da in hana shi ba abinda zai taimaka tambaye ni in ki bashi ba wani abinda zai zo yana son in ansa masa in ki ansa masa shi wannan soyayya ce ta ɗan gata ta ɗan gata ba kowa kowa yake samun irin ta ba sai waɗanda suka kai wannan mataki na kauna a gurin Allah subhanahu wataala to wanda ita ce alma'iyya din kasancewar bawa tare da Allah subhanahu wataala a cikin irin wannan yanayi da irin wannan taimako da tagomashi da zai rika samu gurin Allah subhanahu wataala to shine yace fa bihi yasma'u wa bihi yubsiru ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها وغيده التي يبطش بها زنزمو wato ganinsa ko jinsa wanda da shi yake ji zan zamo ganinsa wanda da shi yake gani zan zamo kafarsa wanda ita yake tafiya zan zamo hannunsa wanda shi yake yake kamawa wato zan zamo waye da hullati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha zan zamo hannunsa wanda da shi yake damka zan zamo kafar saboda da ita yake tafiya to me yake nufi da zan zamo jinsa shine zai zama abin da zai ji zai ji Allah zai taimaka masa ya ji abin da Allah yake so ya saurara zai zama saurarensa zuwa ga abin da Allah yake so ne hakanan ganinsa ubangiji zai taimaka masa ya zanto baya kai ganinsa sai ga abin da Allah yake so ya kai ganinsa a kansa hakanan zai taimaka masa wajen sarrafa hannunsa cikin abin da Allah ya daisa hannunsa ciki sannan ba zai je gurin da Allah bai yarda je ba zai tafiyar da zai zai tafiya da kafafuwansa inda Allah yake so ya tafi to da shine taimako na musamman da Allah zai masa ya zama kamar gaba ɗin rayuwarsa ta zama billahi ta zama sai yadda Allah subhanahu wataala yake so yace wa kadhalika wa kadhalika bihi yasbir zai zama kuma hatta haƙurinsa yana yin shi ne bihi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zai zama yana yin shi ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala fala ya taharraku ba zai motsa nan da can ba wala ya skuru ba zai tsauri guda ba wala ya duriku ba zai riski wani abu illa wallahu ma'ahu face Allah na tare da shi wa mata kana kazalika to duk yadda ya zanto duk sanda ya kasance haka da irin wannan ya hali da irin wannan yanayi amkanahu sabru وتحمل الأثقال لأجله ko ka ce wata hammalar asƙala da ajiri wato zai iya samun yin haƙuri matuƙar ya zanto da irin wannan sifa kuma ya samu irin wannan matsayi a gurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya hore masa wannan damammaki to shikenan babu wani nauyi da ba zai iya ɗauka ba duk wani nauyi da ubangiji subhanahu wata'ala zai ɗora masa na umarni da hani ko na wata ƙaddara duk zai iya ɗauka duk zai iya jurewa saboda yana samun taimako daga wanda babu mai taimako kamar sa shine Allah kama fil atharil ilahi kamar yadda yazo cikin wata magana da ake jingina ta zuwa ga Allah bi aini ma yatahammalu almutahammiluna min ajli da kulawa ta ne abinda masu juriya suke iya jurewa saboda ni wannan athar din Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Hidayatul Awliya aure daban-daban ko inda ya jingina shi zuwa ga Wahab ibn Munabbih Wahab ibn Munabbih da ba yahudi ne sai musulunta kuma musuluncinsa ya kyau ya samu zama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama musamman abu huraira ya dauki ilimin hadisi a wajensa mai yawa to kasancewarsa ɗaya daga cikin malamai na yahudawa kafin ya musulunta ya karanta wasu abubuwa na hikimomi da maganganu da ake danganta su zuwa ga wasu annabawan da suka gabata to lokacin aka zauna yakan ambaci irin waɗannan hikimomi don su zanto wa'azi da jan hankali magana ce wacce take mai kyau ko da kuwa ba ka da tabbacin da za ka jingina ta zuwa gare su kai tsaye to amma dai wani lokaci malamai sukan ambace su da niyyar karfafar wani abin da musulunci ya riga ya tabbatar ba da niyyar tabbatar da wani abin da musulunci bai zo da shi ba suna faɗa shi ne min babu listinas don haka abu nu'aym ya kawo shi ya jingina shi zuwa ga wahab ibn munabbih hakanan ya kawo shi a tarjamar abu suleiman ad-darani ɗaya daga cikin masu bautar Allah shi kuma yake cewa qara'atu fi ba'd al-kutubi na karanta a cikin wani daga cikin littattafai shine ya kawo ita wannan magana ibnu abid dunya ya kawo shi cikin littafin sa husnul dhann billah yake cewa balagani anna Allah azza wa jalla auha ila ba'd anbiya'ihi labari ya zo min cewa Allah subhanahu wataala yayi ma wanda daga cikin annabawansa wahayi sai ya kawo shi wa yadullu qawluhu wa ma sabruka illa billah ala annahu man lam yakun Allah ma'ahu lam yumkinhu as-sabr fadar Allah subhanahu wataala da yace wa ma sabruka illa billah hakurinka ba zai yi ba sai tare da taimakon Allah yana nuna cewa ba ta yadda za a yi wanda Allah baya tare da shi ya iya yin haƙuri wanda duk Allah baya tare da shi da taimakonsa da agajinsa da kulawarsa to wannan ba zai iya haƙuri ba ba zai iya juriya ba a cikin dukkan al'amarinsa wa kayfa yasbiru ala al-hukm al-amri imtithalan wa tanfidan wa tabligan wa ala al-hukm al-qadari ihtimalan lahu wa ittila'an bihi man lam yakun Allah ma'ahu ta yaya wanda Allah subhanahu wataala baya tare da shi kaifa yasbiru ala al-hukm al-amri ta zai iya yin hakuri akan wani hukunci na umarni wato hukunci na umarni da hani da Allah zai bashi yi kaza bar kaza ta ya zai iya hakuri ya jure ya aikata wannan abin da Allah ya umarce shi ya zartar da shi ko ya isar da shi ba zai iya ba matukar dai Allah subhanahu wataala baya tare da shi da taimakon sa don haka ba zai iya rike addinin Allah ba ba zai iya zartar da abin da Allah ya umarce shi ya zartar ba ba zai iya aiki da abin da aka umarce shi ya aiki da shi ba wa alal hukm al qadari ihtimalan wa ittila'a ta yaya zai iya jurewa hukunci na kaddara ko ya dauki hukunci na kaddara idan ya zanto babu taimakon Allah tare da shi ba zai iya ba don haka dukkan wani abin da zai same shi na kaddara mara kyau mara dadi to sai ka same shi ba zai iya jurewa ba sai ka same shi yana yawan raki sai ka same shi ya shiga wani hali wani ma ya kamu da rashin lafiya wani ma ya wannan ya zanto ajalinsa saboda kasa haƙuri da zai yi ya mai da al'amarinsa ga Allah ya ɗauka cewa duk wani abin da ya same shi ba zai same shi ba sai da hukuncin Allah kullum yusibana illa ma kataba Allah lana ka ce babu wani abin da zai samu mu mara daɗi idan ba abin da Allah ya bar rubuta mana ba ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka abinda duk kaga ya same ka to dama ba zai kuskure maka ba abinda ya kuskure maka kuma dama ba zai same ka ba to wanda Allah subhanahu wataala bai taimaka masa ya dafa masa ba ba zai iya yin wannan juriyar ba ba zai iya jure wa hukuncin Allah na kaddara ba ba zai iya daukan wannan hukunci ba saboda haka ashe kaga duk wanda kaga ya samu damar biyar Allah subhanahu wataala kuma ya samu damar hakuri akan duk abin da ya same shi na kaddara to wannan yana samun taimako daga Allah subhanahu wataala shine ma'anar wasbir wama sabruka illa billah hakurinka ba zai yi ba sai tare da taimakon Allah sai tare da kasancewar Allah tare da kai fala yatma'u fi darajati as-sabr al-mahmudati mahmudati aw fala yatma'u fi darajati as-sabr al-mahmudati awaqibuhu man lam yakun sabruhu billah ba zai iya kwaɗayin kaiwa zuwa ga wannan darajar zuwa ga wannan matsayin wanda kowa yake wato wanda ake haba-haba da shi ba wanda ake yaban ƙarshen lamarinsa ba wanda ya zanto lam yakun sabruhu billah bai zan haƙurinsa tare da taimakon Allah ba to ba zai iya kaiwa zuwa ga wancan mataki wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata ba na cewa zai kai matakin soyayyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala har ya zama Ubangiji nashi shi ma na Ubangiji, ya zama ɗan gatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana biya masa bukatansa kisan da ya nema. Kama la ya tsama fi darajatul muqarrabil mahbubi man lam yakun sam'uhu wa basaruhu wa batshuhu wa mashihu billahi. Kamar yadda ya zanto ba zai samu matsayin wanda yake makusanci wanda Allah yake so ba wanda ya zanto jinsa da ganinsa da damƙarsa da tafiyarsa ba ta zamo tare da Allah ba subhanahu wataala wato ya zanto bai samu taimakon Allah subhanahu wataala ba wajen sarrafa waɗannan gaɓoɓin nasa cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi to shine malam yace wa hadha huwa al-muradu min qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha shine ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallama daga Allah cikin wancan hadisi kursi Allah yake cewa zan zamo jinsa wanda yake ji da shi da ganinsa wanda yake gani da shi da hannunsa wanda yake damka da shi da kuma kafarsa wanda yake tafiya da ita wannan shine ma'anarsa ma'anarsa shine samun taimakon Allah subhanahu wataala wajen sarrafa duka wannan gabobin cikin abin da zai samu maka yardar Allah da kaunar Allah da soyayyar ubangiji shine ma'anarsa walaysa laysa almuradu bihi anni kuntu nafsa hadhihi al'adha wal quwa ba ana nufin cewa Allah yana cewa zai zamo shine waɗannan gabobin ba ba yana nufin cewa Allah shine kunnansa ba ko Allah shine idansa ko Allah shine kafarsa ko hannunsa ba ba wannan ake nufi ba kamar yanda wasu ɓata gari lalatattu a cikin addinin musulunci zindiƙai suka yi ƙoƙarin su yi amfani da hadisin wajen yaɗa wata mummunar manufarsu ƙazantacciya wacce ta danganci wato kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da suke ganin cewa bawa zai iya zama Allah Allah bawa ne bawa Allah ne cewa babu bambanci komai abu guda ɗaya ne tak babu biyu su ce babu abu guda biyu saboda haka bawa bawa Allah ne Allah bawa ne subhanallah ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira wanda wannan aqida ce mummuna da malaman musulunci suka yi ta yakatta tun daga lokacin bayyanarta har zuwa yau kuma shaidan bai gushe ba har yanzu yana ta kururuwa da ita a cikin mutane musulmi yana ta kururuwa da ita a cikin musulmi a samu wasu wanda suke danganta suke danganta kansu ga musulunci amma suna ganin cewa bawa zai zama Allah Allah zai zama bawa ko suna ganin kowa Allah ne komai Allah ne babu shakka wannan akida ce mummuna da ta kai matuƙa ga kafirci ko iblis bai yi da awar wannan akidar ba amma kuma yana ƙoƙarin ya jawo wasu daga cikin batattun musulmi ya ɗora su akan abin da shi kansa bai iya kaiwa gare shi ba iblis shi kansa cewa yake cewa yake rabbi Allah kiransa yake ubangijinsa shi marbub ne Allah shine arrab shi bawa ne Allah shine ubangijin haka yake cewa da haka bai taba da'awar shi da Allah abu ɗaya bane bai taba da'awar wannan ba duk addu'o'in da yake duk kira duk maganganun da yake da Allah da Allah yake yayi ma rantsuwa da Allah fa bi izzatika rabbi ma ghawtani la aqudan lahum sir zai ta kiran ubangiji da sunansa ubangiji shi yasa as-sanani a cikin kasidarsa yake cewa yana magana akan ibnu ibnu arabi al-hatimi wanda yayi kaurin suna a cikin wannan mummunar aqidar cewa kuntum ra'an min jundu iblisa fartaqa bi ad-dahr hatta sara iblis min jundi wa kuntum ra'an min jundi iblisa fartaqa bi ad-dahr na kasance ɗaya daga cikin rundunar iblis sojojin iblis na ɗaya kasance ɗaya daga cikin rundunarsa fartaqa bi ad-dahr zamani sai mun promotion da ni mabiyi ne ina ƙarƙashinsa ina cikin mabiyansa amma sai zamani sai mun promotion da aka daɗe ana buga ana wato tafiya da ni fartaka biyar dahar hatta sara iblisu min jundi sai gashi iblis ya dawo baya na yake shi yana da cikin sojoji na nike ba shi umarni nike yana shi shi yasa wannan mutum a cikin littafin sa al-futuhatul makkiyya mujalladi na biyu shafi 459 yake cewa subhana man awjada al-ashya'a wa huwa aynuha sarki ya tabbata ga wanda ya samar da komai kuma shine wannan abubuwan da ya samar to yana tsarkake Allah wanda ya samar da komai sannan komai din shine haka na a fususul hikam yake cewa tahaqqaqna bil mafhumi wal ikhbar as-sahih annahu aynul ashya' mun tabbatar ta hanyar abinda muka fahimta ta hanyar ingantaccen labari cewa shi Allah shine ainihin abubuwan da muke gani shine ainul ashiya cikin fususul hikam jalladin sa na farko shafi na 111 haka nan akwai wata qasida sa da ta shahara ita ma tana cikin al-futuhatul makkiyya mujalladi na 4 ke cewa ala kullu qawlin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu duk wata magana da kaji tana tashi a duniya ko mai cece maganar sace maganar sace maganar wa yana nufin Allah sawa'un alaina nafruhu wa nizamuhu mu muka yi maganar maganar zube ko maganar waƙe sauraka duk wata magana mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi magana ta tsarkake ubangiji ko magana ta kafirci da shirka ko magana ta batsa duk maganar sace sauraka shi a gurinsa babu bambanci tsakanin alkur'ani da muke karantawa da waƙoƙin Michael Jackson ko ko waƙoƙin wannan wa yake da suna Ban Mali ko duk ɗaya ne dai wai waƙoƙin da kuka sani sauraka babu bambanci a gunsa sawa'un alaina nasruhu wa nizamu wa magana zube ce ko maganar waƙe ce duka na sani saboda a gurinsa babu wani abu biyu tunda abu ɗaya ne to komai ka ji na wannan abin guda ɗaya ne kawai yana cewa fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakki wa waqtan yakunu al-abdu abdan bila ifki ce wani lokaci bawa zai iya zama ubangiji ba shakka yace wani lokaci bawa zai iya zama bawa ba shakka to lokaci zai iya dawowa a bawan sau lokaci zai zama ubangiji wanda yana cikin fususul hikam mujalladin ɗaya shafi na 90 da kuma mujalladin ɗaya shafi na 49 yana cewa ar-rabbu haqqun wal 'abdu haqqun wa laita shi'ri man al-mukallaf in qulta 'abdun fa dhaka mayyit aw qulta rabbun anna yukallaf yake cewa bawa gaskiya ne ubangiji ma gaskiya ne ar-rabbu haqqun ubangiji gaskiya ne bawa gaskiya ne ya laita shi'ri man mukallaf kai tuna wane ne za a dora masa aiki a ce yi kaza bar kaza tunda kowanne zai iya zama kowanne to waye za a ce yi sallah yi azumi yi zakka bar kaza kakka ci haram kakka yi zina kakka yi sata kakka waye cikin su zai dora ma wani tunda kowa zai iya zama daya ce in kulta abdun in ka ce ubangiji bawa ne zai dora ubangiji to ai ba za ka mai shi bawa ai zai mutu ta zai dora ubangijinsa yi kaza bar kaza aw qulta rabbun to in kace ubangiji ne za a kallafa Allah ya kallaf a in qulta abdun fa zaka mayyit in kace bawa za a dora wa to ai matacce ne in kace ubangiji za a dora to ta za a dora wa Allah wani abu saboda kaga babu wani abidun da ma'bud ba wanda za a bauta ba wanda zai bauta zai yi bautar duk abu guda ne wannan baitin yana cikin futuh al-futuhat al-makkiyya mujalladi na 1 shafi na 46 da mujalladi na takwas shafi na 228 wannan littafi tun muna jin sunansa lokacin da muke karatu ba mu taɓa ganinsa ba har muka zo na gan shi lokacin ina secondary amma a ja'a abin nan a makarantar mu ta secondary na gan shi a labirari tika-tika a lokacin can na karka zuwa ina ganin waɗannan maganganun ba da shafi sai in koma الفتوحات المكية هنا أنا للتافي نم بولم بولم من يمن يسوك يهدو أما بند شركة da saban Allah ba abin da ya sa a gaba a cikin sa har ila yake cewa la turaqib fa laysa fil kawn illa wahid al ayn wa huwa ayn al wujud fa yusamma fi halatin bi malik wa yukanna fi halatin bil abid cikakka tsaya kana sa ido kana so ka ga abubuwa daban-daban a'a duk wani abu da kuke gani a halittar nan sama da ƙasa yake cewa shine ainihin wujudi shine ainihin samuwar samuwar guda ɗaya ce samamman guda ɗaya ne kakka tsaya kana ta sa ido wai zaka gane wannan zaidu ne wannan amru ne wannan isa ne wannan muhammad ne wannan ibrahim ne a'a kakka bata kanka lokaci duk abu ɗaya kake gani fa yusamma fi halatin bi maliki wani lokaci a ce shine mai mulkin komai da komai wato shine Allah wani lokaci kuma sai a dawo a ce shine bawa wannan yana cikin futuhul futuhatul makkiyya shi ma mujalladi na hudu shafi na 253 wannan ina faɗa shafukan duk da ba dole bane amma muna wani zamani da duk gaskiyar duk wato fitowar gaskiya karara sai kaga wani yazo yana cewa ƙarya ne ƙarya ne shi jahili yana son ka faɗa abin da shi yake so ka faɗa ba abin da ya dace ka gaya masa ba da zarar ka faɗa abin da ba shi yake so ka faɗa ba to ka zama abin kun rige masa to ina zai rayuwa za ta yi haka saboda haka dole mutum ya yi haƙuri a faɗa ko yana so ko ba ya so inda a ce sai duk abin da mutane suke so zan za faɗa Allah ba zai aiko annaba ba zai zama ko aiko annaba ya zanto haɗa rigima kenan eh amma Allah ya aiko annaba sun zo sun faɗi abin da mutanensu a lokacin ba su suke so su ji ba don haka suka yi ta tafka rikici tsakaninsu to haka kuma ƙasar haka kuma duniya za ta yi ta tafiya har Allah ya naɗe ƙasa ba ranar da za a ce an daina faɗa wa mutane gaskiya saboda ba sa son su ta ko su yadda ko kasu yadda to wannan aqida tana nan cike a littattafai da yawa banda littafan Ibn al-Arabi gabanin sa akwai su Hallaj wanda su ma suka fito suka yi irin wannan katobarar har aka samu malamai na musulunci sun yi ittifaki a lokacin cewa wannan mutum mai irin wannan maganar ba wato ba musulmi bane wajibi ne a yi masa hukuncin ridda idan ba zai tuba ya dawo musulunci aka tsare shi ya ce ba zai tuba ba shi yana kan bakansa cewa shi Allah ne haka aka zartar masa da hukuncin ridda amma still har yanzu akwai waɗanda suke girmama shi suna ganin abin da malaman musulunci suka yi a wancan lokacin kuskure suka yi tare da cewa waɗanda suka yi fatawa akan kafircinsa ba malami ne na wata mazhaba guda ɗaya ba dukkan malaman mazhabobin nan sai da suka ijma'i akan cewa wannan maganar da yake yi kafirci ya kira kansa Allah ce subhani subhani ma a'zama sha'ni irki ya tabbata gare ni gare ni ba wanda ya kai girman sha'ani na girman sha'ani na abin mamaki ne abin mamaki girman sha'ani na ce ma fi jubbati illa Allah tsaya gaban mutane yana sanye da alkyabba ya ce duk abin da ke cikin alkyabban nan ta ba wani abu ne sai Allah saboda yana yi wa mutane rufa ido da tsafe-tsafe saboda mutane suka rudu da shi suka cewa tsafe-tsafen da yake yi a gaban su karama ce sai yake tsansa waliyi ne to amma malaman shari'a wanda suka karanta alkur'ani da sunna suka san addinin musulunci ta yadda yake suka gaya suka nuna wa shugabanni cewa wannan mutum abin da yake kira zuwa gare shi kafirci ne zalla ya fi kafircin yahudu da nasara ya fi kafircin da yahudu da nasara kuma ƙida ce wacce dalilai da suke nuna bacinta kamar anan ibn taymiya abu afwan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake ce mana laysa al-muradu bihi anni kuntu nafs al-a'dha'i wal quwa kama yazunnuhu a'da'u Allah ahlul wahda ba shi Allah subhanahu wataala shi yake zama shine waɗannan gabobin ba kamar yadda waɗanda suke ma'abota makiya Allah ma'abota wahdatul wujud ma'abota cewa samuwa ɗaya ce wa anna zatul abdi wa anna zatul abdi hiya zatul rabbi cewa zatin ubangiji ita ce zatin bawa ko zatin bawa ita ce zatin ubangiji ta'ala an qauli ikhwanin nasara uluwan kabiran Allah ya ɗaukaka ga barin maganar ko aqidar ƴan uwan nasara waɗanda suka ce almasihu ibnullah masihu dan Allah ne Allah ya ɗaukaka daga wannan aƙida ɗaukaka mai girma aƙida ce da ko nasara ko nasara zai yi Allah wa da ita dan shi nasara yakan takaita abin ne zuwa ga Isa alayhi salam yace shine dan Allah ko yace Isa da mahaifiyarsa da Allah su suka haɗu suka zama Allah amma ba cewa kowa kowa Allah ne komai Allah ne baya faɗar haka ba cewa shi Allah ne baya nuna wani dab wata dabba ce Allah ce baya haka haka ko shi ya ji irin wannan aqida zai yi Allah wa daidai ita nusus na alqur'ani da dama ibnu al-qayyim kamar da muke cewa anan yana cewa walau kana kama yadhunnuna lam yakun farqun bayna al-'abd wa ghayrihi da a ce kamar yanda suke faɗa ne to da zai zama babu bambanci tsakanin bawa da waninsa wala baina halatai taqarrubihi ila rabbih bin nawafil wa tamaqqutihi baina hadha al-'abd wa rabb wa ghayrihi ahadisin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma taqarraba ilayya bi 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu da nafi so ba kamar abinda na farlanta masa sanne cewa wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana wato kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi anan karara Allah subhanahu wataala yana nuna cewa akwai wani bawa na musamman wanda wanda ita ce sifarsa amma a bisa doran abin da suke faɗa su ce kowa da komai Allah ne kenan babu bambanci tsakanin wannan bawan da ke cikin hadisin da sauran mutane da sauran halittu tunda da abu ɗaya ne amma hadisin karara yana nuna cewa wannan wani na musamman ne shi yasa hadisin ya fara da man adali waliyan faqad azantu bil muharaba kaga a ce a cikin bayi halittun Allah akwai wanda suke auliya'ullah akwai wanda suke kuma a'da'ullah amma su sun ce do abu ɗaya ne kaga tun daga nan hadisin shi kansa da suke hujja da shi raddi yake musu tun daga farkon hadisin har ƙarshen sa wala baina halatay taqarrubihi ila rabbih bin nawabil wa tamaqqutihi ilayhi bil ma'asi babu bambanci tsakanin lokacin da bawa ya zanto mai kusantar Allah da kyawawan ayyuka irin nafilu da wanda ya kasance mai fusata ubangiji da aikata sabo zai zama babu bambanci tsakanin su kenan tunda kun ce duk abu ɗaya ne ainul ashiya ainul wujud da bawa da da Allah duk abu ɗaya ne to kenan babu bambanci tsakanin bawan da yake bin Allah da wanda yake fusata ubangiji subhanahu wataala bal lam yakun hunaka mutaqarribun wa mutaqarrabun ilayhi hadisi yana cewa ma taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bawa na bai kusance ni ba a bisa aqidar su babu wani mai kusanta da wanda ake kusanta da abu ɗaya ne kaga hadisin yana musu raddi sannan hadisin ya tabbatar da akwai wani wanda yake shine al-ma'bud akwai kuma al-abd akwai as-sayyid akwai al-abd akwai ar-rabb akwai al-abd akwai wanda yake shi ake bautawa shi akwai kuma wanda yake shine bawan nasa mai bauta masa dan cewa yake ma taqarraba ilayya abdi kaga kaga akwai akwai Allah kenan daban akwai kuma bawansa saboda haka su kuma suna cewa wannan hadisin shi ke nuna cewa Allah da da bayi abu ɗaya ne kaga shi hadisin kansa yana ɗauke da raddi a kansu wala abdin wala mabud a bisa magana su babu bambanci tsakanin bawa da abin da ake bautawa wala muhibbin wa mahbub babu wani wanda yake so da wanda ake so a ciki kuma anan hadisin yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu lace sai na so shi kaga akwai mai so akwai wanda yake so kaga shi abu biyu ne akwai al-muhibbu akwai al-mahbubu su kuma sun ce do abu ɗaya ne kuma wannan hadisin shine hujja kaga ta yaya hadisin zai zama hujja alhalin hadisin yana nuna abu biyu fal hadithu kulluhu mukaththibun li da'wahum al-batila hadisin gaba ɗaya yana ƙaryata da'awar su ta ƙarya hadisin gaba ɗaya ya ƙaryata su yake min 30 wajhan ta fuskoki 10 30 tu'rafu bit ta'ammul adh-dhahiri in ka tsaya kai tsayi ka dubi zahirin hadisin zaka gane haka saboda tun daga farkon sa zaka ga ubangiji yana man adali baliyan faqad azantu bil muharaba kaga akwai Allah akwai kuma wanda yake alwali wanda shine masoyin Allah subhanahu wataala kaga ba abu ɗaya bane kenan sannan kuma akwai wanda zai ki bayan Allah sai kaga ashe in akwai wanda zai ki wani masoyin Allah kaga akwai wani kenan banda Allah banda masoyinsa haka kenan ba abu ɗaya ba kenan sannan kuma akwai wanda Allah zai yi fito na fito da shi shine muharaba zai yi muharaba zai zai zai fito na fito da shi zai Allah zai fito na fito da kansa ne zai yaki da kansa saboda kaga akwai wanda yake yaki akwai al-muharib akwai al-muharab akwai al-mutaharibani masu yaki su biyu sannan da ce man azali waliyan kalmar aza al'aza wanda ya cutar kaga akwai wanda aka cutar akwai wanda ya cutar kaga ba abu ɗaya bane to haka in ka ɗauko hadisin tun daga farkon sa har ƙarshe in ya roƙe ni zan ansa masa in ya nemi taimako na kaga akwai mai roƙo akwai mai neman taimako akwai mai taimakawa akwai mai ansawa akwai mai ban yi taraddudi akan wani abin da zan aikata ba وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن ban yi kai kawo wajen aikata kowane abu kamar da ne kai kawo wajen karɓar ran bawa na mumin kaga ashe akwai mai karɓar rai akwai wanda ake karɓar ransa akwai bawa mumini akwai wanda ba mumini ba akwai mai karɓar akwai mai akwai akwai wanda yake mutuwa akwai wanda baya mutuwa saboda haka in ka dauki hadisin tun daga farko shi yasa yace in ka tsaya kai tsai kai duba akan hadisin da suke hujja da shi su hadisin sun yi garkuwa da shi da yana ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi har zuwa ƙarshe cewa to wannan ya nuna bawa zai iya kaiwa a matsayin Allah to shine yake cewa hadisin ta fuska 30 ina ga sama da 30 ma in ka tsaya kai ta'ammuli duk zaka ga yana mayar musu da martani nusus da dama na cikin alqur'ani suna ƙaryata wannan mummunar akida mummunar akida ce wanda duk wani mai hankali da tsagoran hankalinsa ma ya sai ƙaryata ta koda bai ja aya ko ba don shi a qararati nafsihi ya san cewa ba shine Allah ba ya san akwai Allah ba shi ne yake sarrafa kansa ba ba shi ya kansa ba ba shi ka kansa duniya ba ba shi yake saukarwa kansa rashin lafiya ba ya yi kansa in kai kake bawa kanka rayuwa da mutuwa waye zai je mutu ba ko yadda zai je mutu ba wanda zai je ko ko kulluna yakrahu al-maut ya rasulullah na na Aisha sai ba wanda zai je rashin lafiya kai ne Allah kai ne mai mai sa rashin lafiya ko mai bada lafiya ba ka sa kanka rashin lafiya ba in ba kai gangancin sa kanka rashin lafiya sai sai ka warkar da kanka ba kai ta yawo asibiti kana ta kashe kuɗi ba kana ta neman magani na bature da na gargajiya kuma kai kai kai da Allah wani an tafi mukabala da shi shi shi Allah ne kuma aka ce ba zai iya mukabala da ƴan mukabala ba ya da lafiya shi to ai mukabala ta kare aka ce a tsaya kuri bai da lafiya ba zai iya zama da su ba to Allah kuma bai to muka ba kanka lafiya mana mu zo mu zauna in ma mun yarda cewa kai ka ba kanka rashin lafiya tunda dai har mun zo sai ka warkar da kanka to tun daga nan kaga mukamala ta kare sai a juyo a ba da lafiya to shi to Allah ya ba shi lafiya kaga shi kenan an yarda akwai Allah Allah subhanahu wataala yana cewa Allahu khaliqu kulli shay kowane halitta da ka gani Allah ne ya halicce shi shine wanda ya halicci sammai alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun duk wani abu da ka gani sama da ƙasa da abin da yake cikinta duk halittar Allah ne kaga ashe akwai halitta akwai kuma wanda ya halitta akwai halitta akwai wanda ya halitta ko dai ka yadda Allah ya halicci waninsa shine sauran halittu duk wani Allah ne duk wasu sauran halittu da kai wani Allah ne ko kuma ka ce Allah shi ya halicci kansa wanda wannan abu ne wanda zatin Allah subhanahu wataala ta tsarkakace ya halicci kansa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya yi halitta kuma ya bambance tsakanin halittunsu shi ya halicci wallazi khalaqa samawati wal ard wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakunu qawlu al haqq wa lahu al mulku yawma yunfakhu fi suri azwa karshe ya ayuha an-nas zkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum min as-sama'i wal ard akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama da ƙasa saboda haka alqur'ani yana nuna cewa akwai halitta su ne abinda duk muke gani da wanda ma ba ma gani akwai kuma mahaliccinsu shi ne Allah sannan Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa shi ne mamallakin komai komai ƙarƙashin mulkinsa yake tabarakan lazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sarki ya tabbata ko albarkatun wanda mulki yake a hannunsa sun yawaita saboda ka komai da ka gani mulkin Allah ne subhanahu wata'ala alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh baka san cewa Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa ba walillahi mulku samawati wal ardi wama fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir sauraka mulkin komai na Allah ne kaga ashe akwai mamallaki akwai abin da ake mallaka kaga cewa komai da komai abu ɗaya ne kaga ka karyata cewa akwai mamallaki akwai abin da ya mallaka wannan ayar mutum ya karyata ta haka nan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa shine mai rayawa shine mai kashewa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum innal insana lakafur shine wanda yake raya ku yake kashe ku lalle dan adam mai yawan kafirci ne wallahu yuhyi wa yumeet Allah shine mai rayawa shine mai kashewa kaga ashe akwai wanda yake rayawa ya kashe akwai wanda ake rayawa a kashe shin Allah shi yake raya kansa ya kashe kansa akwai wanda zai faɗi wannan wanda zai ce komai da ko ka gani Allah ne mu ko mun gani akwai masu mutuwa kenan Allah ne yake kashe kansa da kansa kaga wannan mummunar magana ce sannan Allah subhanahu wataala ya kafirta nasara saboda sun dauki wani zababbe daga cikin zababbun halittunsa shine annabi Isa alayhi salam sun ce Allah ne zababbe ne daga cikin zababbun Allah Allahu Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah yake zabar manzanni daga cikin mala'iku ya zabi manzanni daga cikin mutane saboda ka annabi Isa zababban Allah ne amma da suka ce dan Allah ne ko suka ce shine Allah kar kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a Allah ce hakika waɗanda suka ce Isa almasihu dan Maryam Allah ne sun kafirta Allah ya kafirta su saboda sun dauki wani zababbe daga cikin zababbun su zababbun bayansa sun ce shi Allah ne amma Allah ce sun kafirta laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn Maryam wa qala almasih ya bani isra'ila ibudu rabbakum ibudu rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna zuwa kashi kaga Allah ya kafirta su saboda wannan abu da suka yi to ina ga wanda zai ce ba wai zababban Allah ba da kafirai da munafikai da majusawa da fasikai da ƴan iska da mahaukata da dabbobi da dukkan wani tarkace da Allah ne idan wanda zai zaɓi zai ɗauki ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun Allah ya ce Allah ne Allah ce kafiri ne to ina ga wanda zai ce duk wani abu da ka sani mai kyau da mara kyau mai tsafta da mara tsafta mummuna duk wani abu da ka gani Allah ne wannan bai fi cancanta a ɗora mishi kafirci akan kafirci ba in dai har wancan zai kafirta to waɗannan su ne aula bil kufr su suka fi cancanta su kafirta Allah subhanahu wataala ayoyi da dama yayi umarni a bauta masa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آيوي دا داما الله يأمرني أبوتا مسا كاغا wannan yana nuna cewa akwai bauta akwai mai bauta akwai wanda ake bautawa akwai mai bauta akwai wanda ake bautawa shin Allah subhanahu wataala zai yi umarni zai umarci kansa ne bautawa kansa da kansa shi da yake bauta kuma shi yake bautawa kansa da kansa kamar da wani arne yace in ka je wai Saudiya ka je Ka'aba sai ka ƙara gane cewa mu muke bautawa junanmu saboda wai za a zagaye Ka'aba wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to kenan duk kan mu muke bauta babu shakka ayar tana nuna cewa akwai wanda yake shine abin bauta akwai kuma wanda yake masa bauta abun bauta din shine Allah abin da yake bautan shine mahaluki shi Allah ya dora wa alhakin ya bauta masa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut har a dalilin wannan manufa Allah ya aiko da duk ya aiko da annabawa gaba ɗaya zuwa dukkan al'umma dan su ga musu cewa ku bauta wa Allah to Allah ya aiko da da shi kansa zuwa kansa kuma zai bauta wa kansa da kansa kenan sai to laqad ba'athna kaga akwai mai aikowar akwai wanda aka aiko su ne annabawa a bisa aqidar waɗannan Allah ne da kansa ya aiko kansa da kansa zuwa kansa yace wa kansa da kansa ya bauta wa kansa wani irin hauka ne wannan Allah ya hana shirka a wurare da dama Allah ya tsawatar ya ja kunne akan shirka ya kira shirka babban zalunci inda shirka la zulmun azim ya haramta shirka shine hada wani da bauta ma wani ba Allah ba ko hada wani da wani cikin bautar Allah subhanahu wataala ya ma ce duk wanda zai yi shirka ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ce ya haramta wa mai shirka shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wanda duk yayin shirka Allah ya haramta masa aljanna حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح wurare da dama Allah subhanahu wataala yayi condemning din shirka yayi kace kace da shirka to shin ubangiji subhanahu wataala a bisa kubadan su yana condemning din tauhidi ne kenan tunda sun ce duk abu da ka gani ɗaya ne duk wanda ya bauta ba wani ba Allah ba Allah ya bautawa kenan Allah subhanahu wataala yana kace-kace da wanda suka bauta masa kenan tunda kace kowa Allah ne komai Allah ne Allah ya haramta ma wanda suka zo da tauhidi tsantsa to inda wanda zai ce kowa Allah ne kuma zai iya bautawa kowa inda haka shine gaskiya wannan shine zai zama addinul khalis shine zai zama at-tauhidul khalis to wato Allah subhanahu wataala ya haramta ma waɗanda suka je da tauhidi mai kyau shiga aljanna ya ce ba zai musu gafara ba kaga ashe ya ya wajaba mu yadda cewa akwai wanda yake shine Allah shi kadai shi ya kamata a bautawa duk wani abu kuma da abu bautawa ba Allah ba shirka akai haka nan zamu ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya ga mushrikai shi ba zai bauta ma wani ba Allah ba afa ghayr qul afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuha jahilu wani Allah kuke umarta ta in bautawa in ya zanto duka abin da suke bautawa Allah suke bautawa ashe kenan ba wani Allah suka umarce shi ba sai ya zanto umarnin da Allah yake bashi ba mahallin sa bane kenan shi yanzu wani Allah kuke umarta ta in bautawa ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من من الخاسرين حقيقة أن يمك وهي أن يما وأن سكا غباتي كوهي lalle idan ka kuskura kai shirka aikin ka zai rushe kuma za ka wayi gari daga cikin hasararru idan ya zanto dukkan wani abu da ake bauta ba Allah ba Allah ake bautawa ina shirkar take kenan zai zama babu shirkar zai zama hanin da ake masa hani ne ba a mahallinsa ba zai zama ana hana shi ne ta Allah kenan ana gaya masa in ya yarda ta Allah bisa aqidar masu cewa shine shine at-tauhidul khassa shine tauhidul khassa ko khassatul khassa na yan tubarkalla na musamman sune masu ganin kowa Allah ne to da zai zanto annabi sallallahu alaihi wasallama an hana shi yayi wannan tauhidin wanda shine kuma tsantsan tauhidi wanda mahukaci ne zai faɗi wannan sannan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa akwai akwai mushrikai ko ko alqur'ani ba cike yake da bayanin cewa akwai mushrikai ba lam yakul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin akwai mushrikai wanda su kuma a gurin su tunda duk abin da aka bauta wa Allah aka bauta kaga babu mushriki ce summa antum tushrikun ce sannan ga kuna shirka Allah yake gaya musu cewa bautar da suke yi da wani Allah shirka suke yi Allah subhanahu wataala ya umarci annabin sai bara'a yayi bara'a ya nesantar da kansa daga mushrikai wal inna ma huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun kace abun bauta ɗaya ne tak kuma ni ba ni ba abin da kuke shirka da shi ashe kenan a bisa aqidar su Allah yana umartar annabin sa kenan yayi bara'a da masu bauta masa da masu kadaita Allah tauhidi na gaskiya banda shi ma kai annabi Ibrahim alayhi salam da Allah ya rike shi badadai kamar yadda ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi Annabi Ibrahim ya ce wa mutanen ya ce wa mahaifinsa da mutanansa ba ruwana da abinda kuke bauta ba Allah ba kuma ba wanda zan bautawa sai Allah wanda shine ya kage halitta ta idan ya zanto na kula kana ce mu lokaci yayi amma kai hakuri na hawo wani tudu ba durowa zan yi magangarowa zan yi idan wanda muke da wannan akidar da yake ganin cewa kowa da kowa Allah ne duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa to me yake ganin me yake daukan annabi sallallahu alaihi wasallam fa da yayi na fito fito na fito da mutanansa shine mai gaskiya ko sune masu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ya fito na fito da mutanansa akan bauta gumaka har ta kai yayi hijira da shi da sahabbansa har ta kai yaki ya kaure tsakanin bangarorin guda biyu an samu rashin rayuka an samu abin nan asarar dukiya shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daidai ne a gurin ko bai daidai ba in kun ce yayi daidai to kenan abu biyu ne akwai shirka akwai tauhidi akwai bautar Allah akwai bautar wannan Allah annabi yayi yaki ne da waɗanda suka bauta wannan Allah ba Allah ba in kuma kun ce a'a duk waɗanda suka yi bauta sun yi wa Allah bauta ne kamar yadda ibnu ibnu arabi yake faɗa a cikin fususul hikam kenan annabi kuskure yayi ya zai zo ya samu masu tauhidi wanda suka fahimci ainihin tauhidi kuma ya yake su kaga wannan da'awar tasu gaba daya tana rushe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ya zo da shi ba kuma wannan tauhidi a wajen mu tauhidi abin kalma ta kololo ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah din tana nuna cewa akwai wani abu da ake bautawa ba Allah ba akwai kuma bautar Allah shi kadai da'awar su gaba daya tana rushe la ilaha illallah la ilaha tana babu abun bauta da gaskiya sai Allah ashe kaga idan har aka ce kowa da ake bautawa Allah ne kaga babu wata la ilaha illallah kenan duk wani wanda ka ganshi yana bautar wani Allah kawai ka dauka shi ma la ilaha illallah din yake kai kenan da babu buƙatar a ce wani ya zo musulunta duk abin da yake bautawa ka ce Allah yake bautawa wai da a ce ba Allah yake bautawa ba to da Allah ba zai kyale wannan abu ba saboda kishi a ce wai da wani Allah ake bautawa ba Allah ba to Allah sai abin nan saboda kishin a bauta ma wani sa sai abin ya narki to tunda kaga an kyale suna ta bautawa to shi din ake bautawa haka suka ce haka yake rubuta cikin fususul hikam haka yake rubuta cikin jawahirul ma'ani da sauran littafansu cewa duk abin da aka bautawa kawai Allah aka bautawa shi kansa fir'auna mumini ya mutu bai mutu da kafiri ba maganganun suna da yawa kuma malam mubarak ya rike wuta saboda haka za mu tsaya anan amma a hankalce a hankalce kai koda baka san wani abu alqur'ani ba ka san sunna ba ka san abin da annabawa suka zo da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani yazo ce maka da ruwa da iska da tuwo da da da kwata da da da da da ba haya da da da mutum da jaki da akuya duk da abu ɗaya ne kana da hankali wannan zaka zaka saurare shi kwada masa mari ba ya dube ka ya dubi jakinka ya ce duk kai da shi duk ɗaya ne za ka yale shi saboda ka hankali ma kaɗai na ɗan adam ba zai yarda da cewa wai ka dubi abubuwa mabambanta ka yi musu kuɗin goro ka ce duk ɗaya ne wani shi mai wannan faɗan mai wannan faɗar shi a karan kansa ya san ƙarya yake da za ka ce ka tsinke shi da mari rigima za ku yi sai ce kamare ni ta ka kamar kanka ni da kai duk babu ɗaya bane dan menene zaka ce na mare ka ka ka ka kamar kanka ne ai ni da kai duk abu dum dum kulalle ɗaya shike da yanzu dan ka kashe sauro sai ka rama kuma saboda haka a hankalce ma kadai mutum mai da Allah ya bashi hankali ba zai zama dabba irin wannan ba dabba ta san akwai dabba yar uwarta akwai dabba da ba yar uwarta ba ko ba sa bambancewa zakare ya ga ya ga kura zai gudu mage ta ga kare za ta gudu bera ya ga mage zai gudu ya san cewa wannan ba shine wannan ba sun san da bambancin su amma kai da Allah ya baka hankali sai ka koma gara dabba da kai bal hum kal an'ami ulaika kal an'ami bal hum adall waɗannan gara dabbobi da su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada shukuri Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi